أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Ubangiji ya ce, Sa'afiriku da sannu zai juyar da sanabru a rayatin da ya takabbaru na zan juyar da hankalin allazi da ya takabbaru na filar da birai haƙi masu yin girman kai a bayan ƙasa ba tare da wani gaskiya ba zan juyar da ayoyi na gabarinsu wayarar kulla ayatin layu biha dukkan abin mamaki na nuna ko na mujiza ko na karama ko ko ayoyi rubutattu ba za su yi imani da su ba wayarar sabila rushdi la yatakhudhu sabila idan suka ga hanya ta shari'a ba za su karbe ta ba ba za su dauke ta hanya ba wai yaro sabil da ghayyi yattakhidhu sabila idan sun ga hanyar wata ma adalla sai su dauke ita ce hanyar shari'a zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin idan Allah ya yi fada da mutum shi ko kullum Allah ba ya fada da bawansa sai Allah ya nada wani ya ba shi daraja idan mutum ya ce shi bai yadda ba to fada ya kaure kenan tsakanin wanda yake bai yadda ba da Allah idan annabawa ne aka rada ta ce ba su suka da kuma takuba ake tarawa to su ne karfin yaƙin mutan da to yanzu kuma an wuce nan yanzu ba da kafa ake yaƙi ba ba ta ƙasa ake yaƙi wajen kuri da baka ko takobi ko mashi a'a ba da waɗannan ake yi ba a'a ana yi ne yanzu da jiragen sama helicopter da abubuwa wanda suke na mugun makami to dole ne kenan musulmi a ce dole su yi boko idan ba su yi boko ba yaushe za su iya mai da martani in an harbo su ta sama su ko suna ƙasa suna rike da kuri da baka me suka iya da su ana sama an bugo muku wani abu daga sama ku ko kuna tsaya kasa kuna rike takobi ko da kori da baka bai kuka iya dole kenan musulmi lalle su yi boko kuma ba za su yi boko su bar addinin su ba a suna yin boko ko suna kiyaye addinin su kamar yadda yanzu ga wani littafi an tabbatar da shi an karantar da shi a makarantun Najeriya amma littafin abin da ke karantarwa terrorist terrorist ya yi karantarwa amma an tabbata a rika karantar da shi dukkan makarantun Najeriya ka karanta mai sunan sa wani karanta mai mai sunan sa karanta mana abun nan kuwa Islamic religion.
eh Islamic religion stu- studies.
to to wannan littafin muna kira gwamnati ta janye shi a dukkan makarantun Najeriya kirozi yake karantarwa in aka bar shi shekara biyar nan gaba to sai sai kirozi ya zama headquarters a Najeriya inda aka bayyana karantar kun ga littafin ko ga littafin muna kiran gwamnati ta janye wannan lita dukkan makarantun Najeriya in ba haka ba shekara biyar nan gaba dukkan yan boko za su zama terrorist mafi kankantar abin da littafin ke bada shehu dan hoto kafiri ne shehu abdullahi kafiri ne muhammad bello kafiri ne ba su kadai ba duk wanda ya kadiriya da tijjaniya kafiri ne wannan shi ne ma'anar terrorist kaga dukkan musulmi kafirai ne jinin su ya halatta shine ma'anar terrorist kaga dukkan musulmi kafirai ne jinin su ya halatta me kake jira da su shine ma'anar terrorist kuma kafirai da da abokan kafirai duk ai kafirai ne a harkar da su me ake jira da su shine ma'anar terrorist to wannan littafi abin da yake karantarwa kenan an tabbatar da karantar da shi a dukkan Najeriya a makarantu shi yasa suke fada da almajiran wajen yin wazifa a makarantu a masallatayya muna ba gwamnati shawara maza maza janye wannan littafi daga makarantun Najeriya in ba haka ba sai a tabbatar da abin da mutane suke faɗa akwai terrorist a Najeriya kenan Allah kiyaye security su rike wannan sunan wannan littafin kuma a isar da shi wajen gwamnati lalle ta janye wannan littafi daga dukkan makarantun Najeriya in ba haka ba abin da ake cewa terrorist din nan a Najeriya gashi nan ana karantar da shi a makarantu sunansa wa isla- wa islamic haka islami yake islami yake dan hojo kafiri islami yake muhammad bello kafiri islami yake eh, abdullahi gwandu kafiri ba su kadai wa duk wanda ya gadiriya da tijaniya kafiri ne jininsa ya halatta an tabbatar da wanda littafi a makarantu duk dan boko yanzu suna karantar suna karantar da shi muna gaya wa gwamnati maza maza a janye littafi na dukkan najeriya Aha, me sunansa eh to a karanta musu su ji karanta ko su Islamic religion studies.
ji islami a kirorin zirijin dai
kaje wajen mai course ne da ake gabatarwa na a a ba ruwan ka littafin dai gaba daya
littafi ne na islamic To.
religious knowledge na saikutu waɗanda suke NCE kenan to a ciki a can akwai inda ake ba kan sai ka faɗa ba ai na riga na faɗa masu bincike sa gani sun ce dukkan wanda ya gadiriya kafiri ne shugaban jan gadiriya kasan nan shehu dan godiyo shehu Ab- abdullahi muhammad bello kadiriya yake amma lokacin da umar rubuti ya zo ya zauna a sakkwato ya ya bashi jawahirul ma'ani ya- ya kwafa ya bashi yasta ya aura to ya shiga tijaniya to kenan dukkan wanda ya tijaniya kafiri ne duk wanda ya kadiriya kafiri ne suka jawo ayoyi suka yi wa Allah ƙarya wai wai wai wai hujjar su kenan terrorist ake karantarwa maza maza gwamnati ta janye wannan littafin makarantun Najeriya in ba haka ba hakika abun ba zai kyau ba وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل makiya ku shirya musu duk karfin da kuke da ikon shiryawa min kuwatin ko na karfin dawaki ko karfin makami irin na zamani domin wancan zamani ba irin wannan zamani ba ne turhibu na biya duwallahi wa aduwaku ku shirya wannan don ku tsoratar da makiya Allah makiyanku makiya Allah makiyanku in sun- in sun san kuna da makami to za su ji tsoronku turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wannan wanda kuke tare da su kenan da yahudawa da qurayshawa arna da kuma eh, munafukai da ake tare da su to duk ku shirya makami kowane irin karfi na musulunci wannan ne yake nuna lalle ai boko in ba ai bokon ba yaushe za a iya dabaru saboda haka ne eh, su suka sa ido akan Iraq har suka harakar da Iraq saboda haka ne suke suka sa yanzu Iran a gaba saboda ta san dukkan rikice-rikicen bam da sauransu saboda haka ne su yake abin nan mummuna- mummunan kallo sauran daulolin musulunci tilas ai boko don saboda kiyaye addini Ah, wa yadulan masaratun min quwwati wa min ribadil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum Ku- don ku tsoratar da makiyin al- makiyan Allah makiyanku wa akharina min duni ko wadansu ma banda wadannan da kuke gani la ta'lamunahum ba ku san su ba su ne faris da rum su ma makiyan din ne Allahu ya alamu Allah ya riga ya san su a nan ne muke gaya wa ah, mutanen Amerika musamman shi shugaban Amerika Barack Obama maza maza da shi da 'yan majalisun Amerika su yi doka su hana masu cewa za su kona ƙur'ani nan su hana su konawa. Idan sun kona ƙur'anin nan banda abin da zai same su daga Allah akwai abin da zai same su ma daga musulmi. Domin yanzu ko da musulmi sun haɗa baki sun tattara dukkan tutar Amerika sun kona, ai kaga tashin hankali ya samu Amerika. da yake su ba su da littafi mai arhurma sai baibul baibul musulmi bai da iko ya kona baibul bai da iko ya rena baibul musulmi in ya rena baibul ya zama kafiri ya ridda balle musulmi in ya kona baibul ya zama ya ridda domin littafin da aka sa masa sunan littafin Allah ne ko da akwai abubuwa a ciki masu yawa don akwai abubuwan da aka caccanja ya hana shi zamowa littafin Allah zalla din na taba karanta wani bible na larabci mai maganar ya ce ni din nan sai da na gyara a cikinsa wuri goma sha takwas don wuraren ba su dace da girman Yesu ba don wuraren ba su dace da girman Yesu ba kaga mutum ɗaya ma ya yi gyara a cikin littafin Allah wuri goma sha takwas ya sauran jama'a da suke gyara to duk da haka da yake littafin ya ɗauke da sunan littafin Allah musulmi bai da iko ya rena shi baka da iko ka taka shi balle fa ka kona shi saboda haka littafi ne ke ɗauke sunan littafin Allah wanda ya biyo ta hannun annabi Isa ko an caccanja ko an yi menene dai sunansa littafin Allah to Qur'anin nan a hada shi a ƙona shi ba daular da ta taɓa yin haka sai Amerika in sun yi haka in kun sun yi haka to akwai ɗan rababi da zai same su ko ina a riga addu'a أرجع دون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا أروه تونا آية جماعة سيكا كرنتاوا غروب غروب دبو سبعين دبو سبعين ba su kadai ba duk wanda suka tasaba musulunci da karyawa Allah ya mana maganin su ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا ake karanta dubu saba'in dubu saba'in da su wanda za su kona alkur'anin da duk masu makiya musulunci masu neman karya musulunci Allah ya mana maganin su a kuma gaya wa Obama in ya bari an yi to yayi abin da ba taɓa yi ba domin ya rushe abin da suke cewa wani abu shi dabo karahiya ko to dabo karahiya ai kowa a bashi da addini kuma a girmama masa addini ne dabo karahiya dabo karahiya ke cewa ne ko dabo karahiya sun ce akwai human right akwai yancin dan adam ko musulmi dan adam ne akwai yancin addini ko musulmi suna da addini ne ko freedom of religion inda sun bari an kona wannan littafi mai girma so saboda rena musulmi da rena musulunci da neman fada da musulmi to hakika ba za su kwashe lafiya ba mu musulmi masu neman zaman lafiya da kowa ne ko su da kansu su america sun ce su ba suna gaba da musulmi da musulunci yadda ake eh, faɗa ba ne a'a suna gaba da waɗansu musulmi ne cikin musulmi masu yaƙi da musulmi masu yaƙi da jus masu yaƙi da kirista wahabis su ne suke faɗa da su ba dukkan musulmi ba in ji amerika to lallai ƙona ƙur'anin na an yi faɗa dukkan musulmi kenan kuma ba za a kwashe lafiya ba kuma muna kiran fafaroma ya ce shi ba ruwansa kuma ya hana kar a yi to ya dage ya ce dukkan kiristoci su yi Allah wadai da wannan abu domin neman faɗa ne wa aidu lahum masadatu min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min duni la ta'lamunahum Allahu ya'lamu amma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abun da ka kashe na kuɗi a don don ɗaukaka musulunci wajen yaƙi ko wajen kowane abu ka kashe kuɗi don ɗaukaka musulunci ka kashe kuɗi Allah zai biya ka lada ya ninninka masa ya ninninka maka lada wa antum la tuzamuna ba za a zarumce ku ko a rage muku daga cikin ladan da za a baku an kai guda ɗaya ma za a baka eh, goma akan guda ɗaya ko kuma ɗari bakwai
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا للسلم أبو كان غابا إن دي suka karkato suka ce a zo a yi sulu a ji- a zo a yi sulu kai ma ka yarda wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah ko da sun faɗa da baki ne don su yi yaudara ka dogara da Allah Allah zai isan maka wa in jira wani sarfa ina da tawakkal Allah innahu shi Allah ko shine as-sami'u mai jin abin da kowa yake faɗa al-alim wanda yake sane da duk abin da mutum yake shiryawa tun daga zuciyarsa har bakinsa وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن جنحوا للسلم فإن لا توكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إذا كما سنا سو ne su abokan gaba cewa ayi sulhu ayi sulhu din suna so su yaudare ka ne wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah Allah ya isan maka ka- ka amince Allah ka dogara da Allah Allah ya isan maka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ai Allah ne yake binka da nasararsa yana taimakonka da nasara tun ranar da ka fito daga makka wa- Allah yana tare da kai illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru ah, thani isnani isma fil ghairi idza qul sabi la tazan inna Allah ma'ana Allah yana tare da ku Allah yana taimakonka Ah, huwa allazi ayyadaka shine ya karfafe ka bi nasrihi da nasararsa tun zaman makka da kai na shekara goma sha uku kana isar da aikan Allah har yanzu dawo wanka madina yau shekara biyu kenan don muna karatun nan karatun madina ne na shekara ta biyu a madina ake wan- a- a- ake saukar da wannan karatun Eh, huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin kuma ya taimake ka da mu'minai nan kuma ishara ne ga musuluntan sayyidina umaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake makka yana isar da aikan Allah makiya sun yi- sun masa yawa kuma suna da ƙarfi dole sai an shigar da mutane cikin ɗaki a rufe a a rufe kofar gida tukuna a karantar da su in ba haka ba za a halakar da mutane to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗansu mutanen sa habasha ku je wajen waɗansu bayin Allah kiristoci akwai sarki mai adalci wanda ba zai bari a zalunci wani a ƙasarsa ba ku je ku zauna can suka zauna habasha shekara takwas suka zauna lafiya har lokacin da annabi ya kaura suka biyo shi a madina sai na umaru ya musulunta lokacin da ake da musulmi a duniya gaba ɗaya talatin da tara shi ne cikon na arba'in to shi kenan sai allah ta ya musulunta ne dama annabi yana roƙon allah ina roƙon Allah Allah ina roƙonka ka karfa wannan sha'ani nawa da ɗayan umarorin garin nan guda biyu manyan shaidanun gari guda biyu shine Amr ibn Hisham da Umar ibn Khattab sai Allah ya taimake shi ya karbi addu'arsa akan Umar ibn Khattab bai karba akan Abu Jahali ba Abu Jahali ya rayu yana kafiri abokin gaba har ya mutu na kafiri abokin gaba sai na Umar kuma bayan shekara shida musulunci yana da shekara shida ya musulunta a lokacin dukkan musulmi talatin da tara ake da su shine na cikon arba'in to shine da ya musulunta sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin musuluntarsa an faɗi abubuwa iri iri misalin ah, Abu Jali kawunsa ne shi Umaru ya sa masa raƙuma da kuɗi ya ce ka kashe mini Muhammadu sai aka yarda ya ce to mu je tukuna a yi alkawari wajen dodo aka je aka yi alkawari wajen dodo zai karbi waɗannan raƙuma da waɗannan kuɗi zai kashe masa muhammadu to ana an yi shirin wannan to sai wani abu kuma ya taso bayan ya ta abin da ya taso din abu jali ya zazzagi manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai hamza ya ji labari da ya ji labari sai ya ta dukan abu jari da baka wayya ya fuka mai da muhammadun nan ne kam shi muhammadun nan ya fuka mai da shi ne kaman bare kowane sharri shi za a yi wa to nan ga mu banu hashim ba za mu yarda ba kowa ya taba shi ya taba mu sai Abu Jahl ya ce ko kai ma ka juye ne ce ban juye ba amma nan gaba dai zumunta ce wa za mu yarda wallahi ba za mu yarda ba shi ga aka yi ta yi dai sai ce kai nin in nabi Muhammadu sai menene zan bi Muhammadu a nuna min inda yake aka ce yana can a inda yake karantarwa a kai Hamza wajen manzo Allah ya karbi musulunci da Umar ya ji labari ta a wannan gari ba in ba dage Muhammadu zai bata shi zai mai da dukkan mutanen garin nan mutanensa in ba dage an kashe shi ba to ga ladan da aka yi da shi na kawunsa Abu Jari kawunsa ne dan Banu Makhzumin ne uwarsa Hantama yar Banu Makhzumin ne to shi kenan sai ya dauko takobi wai yana neman inda Muhammadu yake zai kashe shi sai na Umaru ba ya rungumi takobi yana tafiya sai ya gamu da wani na zaka baka ji abin da yake faruwa ba Hamza ya bi Muhammadu to in mun mun sake mu kashe Muhammadu nan ba gari zai lalace duk azan mutanen Muhammadu zan neme shi duk inda yake in kashe shi sai mutum ya ce ah kake neman Muhammadu za ka kashe shi don Hamza su ya dan Hamza dan gidansu ne babban sa ya dan uwan babansa ne ga yar uwanka Fatima bintul Khattabi ta musulunta ga mijinta mijinta ya musulunta sai kai dai haka ne to shi kan sai ya nufi gidansu tukuna zai je ya gama da su kafin ya nemi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya je gidansu sai ya zo suna karatu da mijinta da kuma Khabbab bin Arak malamin da aka hada su mai karantar da su da suka hango shi ta kofar ta hujin kyaure sai suka ce to malam ka buya ga wani mugun na yana zuwa in ya same da gari sai kanwarsa ne wata kila da sauki amma kai ka buya sai suka koye shi a cikin gado sai umaru ya zai buga kofa ku bude aka bude mene nake ji kuna gurnani ne a ai magana muke tsakanin mu ƙarya kuke kuna karanta mu Muhammadu ne kuna karanta mu Muhammadu ne a magana muke mu da mu da junan mu ƙarya kuke kuna karanta mu Muhammadu ne maza wasu ya kama mijinta sai kokowa sai ya kada shi da ya kada shi sai matar yar uwar Umaru in ta zo tana dukan yayanta Umaru mugu makiyin Allah ka ta san min mijina ka ta san min mijina mun musulunta din ka je ka mutu mun musulunta din ka je ka mutu sai ya mare ta sai jini to sai tausayi ya kama shi sai ya tashi ya bar mijin nata sai ya ce ku bani abu Muhammadu in karanta domin shi yana daga cikin masu karatu masu rubutu a cikin mutanen Makka lokacin da Allah ya kwa annabi dukkan Makka gaba ɗaya mutum goma sha bakwai ne kawai da suka yi rubutu da karatu Umar ya karbi aka bashi bismillahir rahmanir rahim qahi ma anzalna alayka alquran litashqa illa tanzil yana karanta yana kada kai yana karanta yana kada kai har inda yaji Allahu la ilaha illa huwa subhanahu ce wallahi abun nan na Muhammadu gaskiya ne ina Muhammadu ce zan karbi abu aka nuna masa inda annabi yake yaje daga hango ga subhanallah ga mugu yana zuwa uzu billah ga mugu yana zuwa annabi ce ku kyale shi in yazo da alheri mu karbe shi da alheri in yazo da sharri za mu yi maganin sa haka daga shigan umaru sai annabi ya hada igiyoyin takobinsa ya rike ce me kawo ka ya ce wallahi na zo ne don karbi abin kan musulunta dan musabbai suka ji dadi suka ta kabbarori sai Allah annabi annabi ya lankana wa sai na ur la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama shikenan ya zama musulmi kuma sai ya zama sahabi ma nabi insha Allah daga nan sai ya ce shin me yasa muke kuke wannan abu ne a boye ba abin gaskiya ba ne ce gaskiya ne to me za ku yi zabo ya ce ai ba mu da yawa ne makiyan mu da yawa ai mu ne dama makiyan mu fita fili fita fili ba mu ne dama ai makiyan duk inda na kai kafirci sai na kai musulunci a wurin bawan Allah bai kai kafirci farita da rum ba amma shi kai musulunci har farita da rum radiyallahu anhu cikin sai aka fito sabu biyu za a tafi harami sahu daya a hamza yana jagoranta sahu daya umaru yana jagoranta sai mutane su mazo kusa a tabiyun anta kai ma ka bi su ne ko kuwa kana belin su ne mujirun am tabi'un sai umaru ce tabi'un hamza ce tabi'un kina aka je harami aka yi ibada to daga nan aka so masalla a fili saboda haka ne annabi sai na umaru ya zama shine wanda Allah ya taimaki musulunci da shi a lokacin da ya musulunta dukkan musulmin duniya talatin da tara ne a cikin watan zulhajji ya musulunta zulhajji muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jima'a da jima'a saniya rajab sha'ban lokacin da mutanen habasha suka ji labarin ai gari ya zauna lafiya ana fita ana yawo har ana zuwa harami suka dawo suna tsammanin haka ne da suka dawo ai suka tatta gari ya yi zafi ba dama sai suka koma ah, da suka zo komawa suka koma ah, daga sha'ban ramadan shawwal suka koma habasha amma suka koma sai da suka koma da musulmi fiye da tamanin kajanci shekara ɗaya da wata shida karuwar da musulunci ya samu da talatin da tara ne yau a cikin shekara ɗaya da wata kaɗan ga sun masu tafiya waje ma sun kai tamanin da wani abu saboda haka ne Allah ya karfafa musulunci da sayyidina Umaru shi ya sa Allah ke gaya masa anan hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya isan maka waɗanda suka bi ka daga cikin musulunci su sayyidina Umaru su ma sun isan maka wannan aya ana fassara ta fiska biyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin wato hasbuka Allah Allah ya isan maka wanda suka bi ka daga cikin musulmi ma sun isan maka za su taimake ka mutanen Madina Ransaru da sauran mumine za su za su taimake ka za su isan maka to idan ya zama minal mumina ya zama au- marfu'i kenan yana bin hasbuka Allah in ku ya zama mansubi ne maf'uli Allah ya isan maka kai ya isan ma dukkan wanda yake binka ya isan maka ya isan ma dukkan masu binka wannan ana fassarawa da haka wani tuwa kamar mu'minin ayyuhan nabi harin mu'minin alta
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne shine ubangijin mu shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komi shi yayi kowa shi kadai ne ubangijin mu da muke bauta masa kun ka ce ka yarda Annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kun ka ce ka yarda Yesu wato Annabi Isa kenan ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babba daga cikin manzannin Allah wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammadu sai dai shi yana da wani abun mamaki Allah ya yi shi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uba Hawwa'u ba ta da uwa mu din ma da muke da uwa da uba uba mu bai yi komai na halittar mu a cikin uwar mu ba Allah ne ya halicci kowane jinji da cikin uwarsa yadda ya halicci Isa a cikin uwarsa ka yadda da abin da kawar ka ka ji alhamdulillah ka ga musulmi ya sunan kada ta yi kayi tuzi yanzu suna ke zuwa baka ha Ah, muhammadu awwal sun ma da awwal za ka je ka yi wanka in ka yi wanka in wannan wanka in ka in kana in ka samu in ka kwanta da matarka sai kai wannan wanka sannan ka yi sallah Allah koya maka arwala a koya maka sallah biyar kullum kun ba za ka sha ruwa ba sai rana ta bani in dare ya kai niyan mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya kai zakka Allah ya baka lafiya ya baka dama ka je haji kuma ba a ci naman arabi ya wannan sabili wannan wannan Muhammadu Awwal. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم آه Ubangiji ya taimake ka ya Rasulullah ko da sun yau kafirai suna niyyar yaudarar ka dai kana tare da Allah wanda yake taimakonka shine ya taimake ka da nasararsa kullum tun ka- tun fitowanka daga makka har ka dawo madina kullum ma kana cikin nasarar Allah Allah ne yake karfafanka da nasararsa kuma da muminai don Allah ah, has- um, hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Ah, Allah yana ya isan maka ya isa ma dukkan mu'minai da suke binka wa inda nahu lisani fa inna la tawakkal la inu wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasri bil mu'minin wa allahu baina qulubi Allah ya hada maka zuciyoyin mu'minai suka zama yan uwan juna ausu da khazraju suna da yaƙi tsakaninsu da junan shekara da shekaru daga annabi ya koma garin sai zuba ƴan uwan juna sai suka zama ƴan uwan juna kamar uwa ɗaya ba ɗaya wannan gabar duk ta riga ta tafi eh da an zo kamar za a fada cikin wuta sai Allah ya jawo su ya hada su wa kuntum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hubrati min an anqazakum minha Allah ya hada su suka zama ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya su Khazraju sai aka samu suna ɗaya al-Ansar da kuma Muhajirun wanda suka daura daga Makka suka dawo Madina to a cikin dukkan musulmi su ne lamba na farko da daraja su Muhajirun as-sabiqun al-awwalun haka kuma su Lansaru su ne daraja ta biyu a cikin musulunci to in hada su gaba ɗaya kuma sai a sake zabo mutanen Badar sannan sai a zabo mutanen Bayatul Ridwan haka dai har na fatu makkata har na bayan fatu makkata wallazi ayyadaka bi nazri bil mu'minin wa allahu bayna qulubihim Allah ya hada zuciyoyin su ka zama ƴan uwan juna lawan fakta ma bi jami'an ma Allah ta bayna qulubihim yadda suke gaba da juna din nan da a ce kuɗi ne zai hada zuciyoyin su a tara maka kuɗin duniyar nan duka ka kashe kuɗin ba za ka iya hada zuciyarsu ba amma Allah da ikon sa yanzu ya hada zuciyarsu zama abu daya don fakta ma bai jami ma'adar bai da gulubi walakin Allah Allah bai na yanzu Allah ya hada ya hada zuciyoyin sun zama abu daya inda wa zizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ne يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya rasulullah haka Allah ke kira annabi saboda darajarsa ba zai kira shi ya muhammadu ba yadda yake kiran adam ya adamu ya nuhu ya hudu ya salihu ya ibrahim ya yahya ya zakariya ya isa ya dawudu a'a ba zai ce ya muhammadu ba sai ya ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muddassiru ya ayyuhan muzammilu in zai ce kawai da ce wai tsara ibrahimu wai tsara musa wai tsara a in an zo kan muhammadu haka za ce ba wa qala ar-rasulu ya rabbi qala ar-rasulu ya rabbi innaka um yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura saboda darajarsa don a koya mana girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hasbuka allah allah ya isan maka kuma ittaba ka min al-mu'minin wanda suka suka yi imani da kai su ma sun isan maka su ne sojojin ka muhajirun da lansar kuma Allah ya isan maka ya isan ma dukkan wanda yake binka ya imani da kai يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وأعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين يا أيها النبي يا رسول الله حرض المؤمنين على القتال ka kwadaitar da mutane jihadi da yaƙi don ɗaukaka addini ka kwadaitar da mutane wa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa wa asal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila annabi yace da Allah yace maza kai aka dora wa jihadi amma kuma ka kwaitar da mutane muminai su yi jihadi annabi ce uqatil walau wahadi ko ni kadai ba wanda ya bi ni zan yi jihadi sallallahu alaihi wasallam in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu maitaini idan an kara da musulmi da waɗanda ba musulmi ba aka samu mutum muminai 20 masu haƙuri ya galibu mi'ataini za su kori kafirai 200 wa in takum minkum miyatun yaghlibu alfan min alladhina kafaru in kuma aka za mu'mine masu hakuri mutum mutum ɗari to za su kori kafirai dubu wallahu ma sabirin Allah yana tare da masu haƙuri to in dai yaƙi ake yi ga ɓangaren nan kafirai ne da yawa ɓangaren nan ko mummune kaɗan ne da- tare da Allah ina ne rinjaye yake wa inna jundana lahumul ghalibun wanda yake tuke tare da Allah su ne masu rinjaye sai Allah ya ce to alana kaffar la anku wa nabi kun tofa yanzu na na lura a cikin ku akwai masu rauni na rage muku wannan lissafi da na bayar cewa kowane kafiri guda goma in suka yi yaƙi da mutum ɗaya musulmi zai rinjaye su ishirin za su kori metan ah, metan za su kori ɗari- dubu biyu to yanzu na sauwaƙe na rage wannan hukunci a ranar kafafar la an kowa da wani mu tsofa fa in takum minkum mayatun sabiratun ya garibu mayataini idan aka samu musulmi masu haƙuri mutum ɗari za su kori mutum ɗari biyu daga cikin wanda ba musulmi ba wa iya kun minkum alfun ya galibu alfaini in ku aka samu mutum dubu musulmi masu haƙuri za su kori kafirai dubu biyu saboda haka idan kafirai suna daidai da dubu biyu ne musulmi dubu ɗaya to ba dama musulmi su yi gudu in sun yi gudu sun yi kaba'ira amma in sun kai dubu uku su kafirai musulmi dubu ɗaya to ko an yi gudu ba a yi laifi ba don an wuce ah, gejin da aka bayar wa in takum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu ma'as sabirin yanzu ba a cikin kowane ba ushuri ushuri bane a ɗaya bisa biyu ne ɗari zai kori ɗari biyu dubu zai kori dubu uku to in sun kai dubu zai kori dubu biyu amma yawan sun ya kai fiye da ninki biyu to ko da musulmi sun gudu wancan alkawari da aka yi na cewa duk wanda ya gudu a wani wani limiyar wajen duburahu illa mutarrifan likitari na mutane lafiyar tun bakar ba bi gadar min Allah amma yau jannan ba wannan hukunci cewa Allah ya yi fushi da shi tun da ya juya ya gudu a wurin yaƙi to in sun fi kashi uku to ba babu wannan al- alkawarin na narko din
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي أن يكون له أسر أسري حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الله عزيز حكيم to an kama mutanen badar mutum saba'in kamar yadda aka kashe mutum saba'in din to da aka kashe mutum saba'in aka ɗaure mutum saba'in to annabi ne ake jiran menene hukunci akan mutum saba'in din ɗaurarru to sai annabi ya kira taron shawara dama ka riga ka san abubakar shine a gaba sai umaru sai sauran wada sai ce me kuke tsammanin za mu yi da waɗannan masu warin nan sai ya dubi jubairu mutim jubairu mutim dan dan babban sai ce jubairu wallahi baban ka mutim da yana da rai in yace in saki waɗannan masu warin nan sai in sake su saboda ainihin mutum mutum ibnu adi din ibnu nawfal yayi masa rana lokacin da yake dawowa daga da'if mutanen makka ba su yarda ya shiga makka ba sun ce ba dama ya sa komawa makka to sai da mutum ya dauko ah, samarinsa da makami suka zo suka samu Allah a gaba suka ce sun yi belin sai shiga makka ba wanda zai taba shi to shine annabi da ya dubi wannan ya ya dubi Jubairu bin Mut'im yace wallahi da ubanka yana da yace in saki wannan masu wari nan duk sai in sake su to shi ya za a yi ne ya za mu yi da su Abubakar yace wannan fa iyalanka ne ya Rasulullah danginka ne ba irin sharrin da wasu maka ba amma kowane sharri sun yi maka yanzu gashi Allah ya kama su ya danka maka hannunka sai yadda kai ni shawara ta mu yanka musu yan kuɗi mu sake su domin watakila su musulunta kuma za su aiki wanda za su musulunta kuma a yan kuɗi da za mu karba za su taimake mu jin sabon garinmu da jihadin da muke yi annabi yana shiru umaru mai ka gani ita ni abin da na gani ya rasu ba ma bukatar komai wurinsu ka ta ta ɗebi jininsu ta yi kamshi da jinin kafirai shi aka fi so in ka kashe waɗannan shi ke nan ka huda da sharrin kafirci a duniya waɗannan su ne kututun kafircin duniya gaba da in ka kashe su an huda da sharrin kafirci a duniya ni abin da ma za a yi ni ka bani ɗaya daga cikin dangi na an kashe wani ka bani ɗaya daga cikin dangin su ya kashe wato ni ka bani ɗaya daga cikin banu adiyin da shi da shi adabi ne shi umaru in kashe shi kuma aliyu ka bashi aqilu nasu ya kashe wani kuma duk banu hashim dai a hada su da da kowanne bani hashim ya kashe bani hashim in an yi haka za su san lalle musulunci ne kawai muka sa a gaba ba ruwanmu da rayuwar kowa sai rayuwar musulunci sai da ya gama to sai annabi ya tashi sai ya shiga ya shiga sai ce ah to ba mu san wani ra'ayi ne zai fito da shi ba ko ra'ayin abubakar ko ra'ayin umaru sai ya fito sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yakan sa zuciyoyin waɗansu mai- masu tafshi kamar nono inna Allah la yulayyinu quluba aqwamin hatta tasira alyana min al-laban wa inna Allah la yushaddidu quluba aqwamin hatta tasira ashadda min al-hajar innama masaluka ya Aba Bakr كمثل إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن أسيني فإنه غفور رحيم أو كمثل عيسى يقول آه كمثل عيسى يقول إن تغفر لهم فإنهم عبادك إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آه النبي نوح ينا آه كو- أو, أو كمثل موسى يقول ربنا البس على أموالهم واتل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أو كما تنو يقول رب لا تذر الأرض ملكي ديارا إنك إن تذر تضل عبادك ولا يريد إلا فاجعا كفارا إذا مثال كي أبو بكر سبوة تمشي زوجيرك kamar misalin annabi Ibrahim ne a cikin tafsasawa yana cewa wanda ya bi to na wani wanda bai bi to ko Allah kai ne mai gafara ko ko kamar misalin Isa da yake to Allah in kai musu azaba ma bayinka ne in ka gafarta musu ma naka ne Ah, ko kai kuma Umaru misalin kamar misalin annabi Nuhu annabi Nuhu yace la rabbi la tazar arda min kibir da yara innaka in tazar yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajjan kafara Allah ka harakar da su kafiran duk gaba daya kar ka bar komai gida daya ba su da amfani ba abinda za su haifa sai a shararai yan uwansu harakar da su kawai ba su da amfani ko misalin annabi Musa da yake rabba na bis ala amwalin wajdu ala qulubi fala yu'minu hatta azab Allah dama mun yi musu wazi mun musu wazi mun musu wazi sun yi ko to ka daure ma zuciyar su kar su yadda sai ran da ka kawo azaba su gari kurukuru da idan to sai Allah ya dangana annabi ya dangana su dai da manyan mutanen kirki wanda an hada halin sa da halin annabi Ibrahim da halin annabi annabi Isa shi Ibrahim ke shi annabi shi sai na Abubakar kenan wannan ko an hada halin sa da halin annabi Nuhu da halin annabi Musa sai na Umaru kenan to shi kenan sai ka sai aka yanka musu fansa duk kowa sai ya ba ni dubu biyu biyu in ji manzo Allah kowa sai ya ba dubu amma in mutum bari ya ne sai ya ba dubu hudu shi kenan aka yanka fansa can ba duk wanda ya rubutu ba za mu sallame shi komai kuɗin da ya bayar za mu ba shi yaran Madina guda goma ya koya musu rubutu in sun iya rubutu shi kenan an sallame shi shi kenan sai aka iso kan babbansa da babban nasa da dare yana nishi wai wai shi dauri yayi masa zafi ya dan ɗansa ne shugaban taro sai annabi ya ce wallahi ina jin rashin daɗin nishin baban nan na ku je ku sassauta musu igiyoyi ku sassauta wa baba igiya sauran ba ku sassauta musu igiyoyi su to da gari ya waye aka yanka wannan kuɗi sai ce to ni dai in ji abbas ah, ni dai ban da wannan kuɗin da ka faɗa in kana so wato in tattara komai da komai in biya wannan kuɗin in koma maka in ta bara a rika cewa ga ubanka yana bara ga ubanka yana bara shikenan sai ya ce ababa ba lokacin da za ka fito kamar gobe za ku fito da daddare ka kira ummul fadli mataka kun je hujjun da- da- da da zinariya tukunya kun ɓoye kace ta lura da wannan wuri nan ne kuɗin ku suke in ka dawo ma kuɗin ku ne in baka dawo ba ta samu abin da za ta goyi ƴaƴansa da fazlu da kusam haba ba ba a cikin wannan kuɗin zinariya don ka ɗebo wannan da na yanka maka me zai ragu sai ce wallahi tun da wa ya gaya maka ki Allah ne ya gaya mini yace wallahi ba wanda ya san wannan magana daga ni sai ummul fadl ko bata zo nan ba lalle na yadda kana magana da Allah ni ma dai daga yau na zama mutumin Allah din nan ubangijin karnan to shi kenan sai aka yanka wannan ah, da gari ya waye sai sai na umaru ya tadda sai na manzo Allah da abubakar suna dan kuka hakan nan sai ce me yake me me me me ya same ku ne idan abin ya shafe ni mu yi kuka tare in bai shafe ni ban taimake ku kuka mana annabi ya ce wallahi shawarar da ka bayar jiya na yanke kafurai gaba ɗaya din nan ita ce shawarar da ake so ba don kai ba da azaba ta sauka ba wanda za ta rage sai kai kadai bari ka ji abin da Allah ya ce za mu karanta abin da Allah ya ce ما كان نبينا يكون أصلا حتى يسكن في الأرض تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أي بزي النبي ya zama yana da ɗaurarru na yaƙi ba sai an kashe su an zubar da jini ƙasa ta ɗauki ƙamshin jininsu tukuna ce akwai akwai akwai ɗaurarru kamar yadda ayar itali za ta zo ta koma kan maganan abubakar daga ba a yi fuskan wannan fa in ma mannan badu wa in ma fida'an hatta ta zar harbu au zaraha ai ba zai yi annabi ya daure daurarru ba sai an kashe kafurai an zubar da jininsu a ƙasa da ƙasa ta ɗebi kamshi tukuna ma ka annabi ne kun asira ta yuskhina bil turiduna arzad duniya wala yuridu lakira wai ku kuna son yan kudin duniya ko to Allah shi lahira yake nufi da ku ba yan kudin duniya ba turiduna arzad duniya wala yuridu lakira wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ne laula kitabun min Allah sabaka da mastaku bi baqat mazabul ba don Allah ya riga ya rubuta har abada ba za ku yi laifi ba annabi ba zai laifi har abada to da abinda kuka yin nan da azaba babba ta shafe ku amma na riga na rubuta ba ka yin laifi ya rasulullah
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم فيما أخذتم فيما أخذتم عذاب النور اللي تكده هم فيه فيما أخذتم عذاب فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم na masu shiga da riga din masu shiga da riga riga tijjaniya Allah yana son a yi yana son mai yi kuma bai ce dole ba ya ce fa man sha'atta kaza ila rabbihi sabilan amma idan mutum ya shiga sai ta zama dole saboda cika alkawari wal yuhudu zurahu cika alkawari dole ne mutum zai yi ba zai ba zai bari ba in ya karba ba zai hada da wata dariƙa ba ba zai je ziyarar wasu waliyai da suke cikin wata dariƙa ba sai dai masu yin tijjaniya saboda ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ko ba zai yadda kai bara ba gidan shehu tijjani kuma kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a an ce dariƙa kada ba kowa sai musulmi wanda ba sai da yake sallah ba saboda iri ba sannan kuma girmama iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba duk wanda ya ji wannan sharadi ya dauka na bashi ɗaya ga shehu tijjani radiyallahu anhu abinda masu maganganun nan suke faɗa wani lokaci kadiriya kafirci ne tijjaniya kafirci ne kankantan sani ne sai su ɗauko hujjojin da ba irin su su aje wurin hujjoji ko a nan duniya yanzu inda muke nan hukuncin nan duniya dare da rana awa 24 awa 24 nan in sun kai sau 30 ko 29 suna kiransu wata ɗaya wata ɗaya in kai sau goma sha biyu ake kiran shekara ɗaya to in ka wuce nan alamun nasuti ka kai tsakanin alamun nasuti da alamun malakuti wato sama ta duniya kenan nan sai abin ya canja ya zama kowane dare guda ɗaya yana daidai da yana fiye da wata dubu namu nan na alamun nasuti shine lailatul qadri khairun min alfi shahrin ko in an shiga alamun alamul malakuti shine tsakanin sama ta duniya zuwa sama ta bakwai nan ko sai abun ya canja kowane wuni daya daidai yake da shekara dubu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ayyamur rabbi kenan idan wuce nan an wuce alamul malakuti an ji alamul jabaruti sai abun ya canja kowane wuni daya na da daidai da shekarunmu na nan na kasa dubu hamsin shekara dubu hamsin كان مقداره خمسين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إن أوجنا عالم الجبروتي أنجي عالم اللاهوتي تصدق زي أبو يتنجا أبد أزد سنهدو سيدل لسابي يكري سي زما كل يوم هو في شأنه to kowanne da hukuncinsa to in na kasan nan kawai ka sani in amfani na sama sai ka yayi maka over in ka ji amfani na sama da shi sai ya maka over sai hankalinka ya tashi ka ci kai wannan abun karya ne kuma qur'ani ne ya bara qur'ani yace lailatul qadri khairu min al-shahri qur'ani ne yace wanda yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddu arabun ya kuci kenan qur'ani ne yace fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana arabun jawrut kenan qur'ani yace kullu yawmin huwa fi shani arabun lahuti kenan to baka san na kasa ka sani baka san nazo ba saboda alqur'ani ya gaya maka baka yadda bane wa huwa kulli zi ilmin alim komai iliminka akwai wanda suka fi ka ilimi har ya kai ga annabi har ya kai ga Allah mutane su- sun yi dan karatu dan kaɗan na zagi kawai sai su faɗa mutane su yi ta jawo ayoyi suna ƙarya su jawo hadisai suna ƙarya ya mutum zai ce dukkan wanda ya kadiriya kafiri ne duk wanda ya tijjaniya kafiri ne ya jawo sunayen dan fodo wai kafirai ne a zauna lafiya a ƙasar nan shi ne ma'anar terrorist lallai wannan littafin a janye shi da wuri a gaya wa gwamnati ta janye wannan littafi a cikin dukkan makarantun Najeriya in ba haka ba terrorist zai faru daga nan zuwa shekara biyar sai an rasa yadda za a yi da su. Wani ka karanta? Wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Na? Na? لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما اخذتم عذاب عظيم ba don Allah ya riga ya rubuta cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatana laka fathan mubina liyakfir laka Allah ma taqaddama min dhanbi kama ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza ba zai laifi har abada da kudin da aka karba jiyar nan da azaba mai girma ta sauka amma ba za ta sauka mutum da yake an riga an rubuta a wurin Allah ba zai laifi ba فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم shikenan an yafe muku dan kuɗin da karba dai ku je ku yi aikin ku yi ku ta ci ku yi ta hidima da su ba komai halal ne mai daɗi na halatta muku ba komai Allah ya riga ya halatta manzo Allah ganima sallallahu alaihi wa sallam kullum ma ganin wattaqullaha inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya muku gafara
Ƙara ma lafiya.
Wasu tambayoyi masu tambayin na suna cewa Allah ya kara mace lahiya, Allah ya ja tsawon kwana, Allah ya ga sharrin makiya. Suka ce mutum ne ya zo wurin shi suka ba shi kiwon sa- sha- eh, kiwon shanu, suka doki lokacin da zai musu kiwo idan ya gama za su ba shi- za su ba shi nashi sa. Sai ya gama suka nuna mishi wannan sanda zai doki. amma suka sake wani alkawari kuma cewa zai kara yin wani aikin kuma ya ce to ya yadda amma zai je ganin gida ya dawo to tun da ya tafi bai dawo ba kuma san nashi na nan to su masu wanda suka bashi wannan aikin sun su san menene ya kamata su yi da wannan san aika ai tun da ya shekara wurin su yana musu kiwo ai ya faɗi sunan garin su ya faɗi sunan danginsa to su je garin su nemi danginsa su gani yana da rai ne ko ya mutu in ya mutu a ba magadansa in yana nan ya kai masa kayansa
akan Allah sai tambaya ta gaba mai tambaya na cewa shi ne yake cikin da'iran wazifa ana wazifa da shi shi alwallan shi ta karye sai ya sake alwallah ya dawo zai zo idasa ne ko kuma a zai dawo masbuki na a ai masbuki ne inda ya same su nan nan ya soma wazifa wannan abubuwan da ya karanta duka yana da ladan su a wurin Allah amma ba wazifa bace abinda mutum zai zai tashi ya dawo ya gina sai dai habo kana cikin wazifa ko kana cikin sallah habo ya kama ka sai ka kama hancinka ka di- ka riga ja da baya da yake eh, ba a- ba kibla baya sai ka je ka wanke jinin ka dawo sai ka bi sallaka haka kuma in wazifa ne ka dawo ka bi wazifar ka amma duk abubuwan da suke karya arwala in sun faru wazifa ta karye sallah ta karye in ka zo sabon mutum da ya zo
akan Allah sai tambaya ta gaba mutum ne ya samu ana wazifa an kai jauhara jauharan kuma an fara ba kai karshe ba sai da sa Mm.
to idan ya gama an zai biya wanda ya samu nan ya samu da yake nan ko kuma zai saki nashi daya ne idan ya samu jauhara farkon ta har ƙarshen ta marra ɗaya ko marra biyu ko uku ko fiye wanda ya samu a rabin ta din nan ko wani abu daga cikin ta nan ba zai lissafa da ita ba sai wanda ya kama tun daga farko
aka makallahu sai dan baya ta gaba a wani ne yake cewa mutane suka aiko suka ce wani wani malami ya ishe su cewa su zo da matansu a koya musu karatu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata karatu shi ne suke neman fatawa a gare ka a kowa ya koya matarsa karatu kai baka san addini ba matarka ka tura ta je ta sano addini zai za ta dauke maka ne in kai ka sani ka koya mata in baka sani ba kuma don ka tura ta wani kato ya koya mata addini sai koyon nata zai iya yi san maka kana gida ko kana ofis dole ne kowa ya karatu ai irin matan auren nan masu zuwa makaranta da ciki da goyo sun kunyata mutum uku mutum na farko ashe mutum banza ne ya shi budurwar har ta isa aure bai koya mata addini ba ashe mutum banza ne addini bai dame shi ba har ta isa aure ba ta san addini ba ya dauka kuma ya ba mutum banza dan uwansa wanda bai san addini ba sai da ta samu ciki ta samu goyo aka tura ta wani kato shi wanda ba ya jin tsoron Allah ya sa ta a gaba wai zai karantar da ya sabi Allah domin Allah waɗanda lissafin da ya bayar na mutane masu kadaituwa da mace su ta kallonta ga sunan alisafi wa kullu almu'minati yaqduna min afsirina wa fazu furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa la yadhimna bi khuburina ala jubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali ulil irbati min ar-rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa'i waɗannan ne kawai Allah ya bari ubanta uban mijinta ɗanta ɗan mijinta ɗan uwanta har zuwa ƙarshe ba a yadda wani ya fuskance ta ba sai tsoho wanda ya manta da abin da ake yi da mata mai bara tsoho mai bara wanda ya manta abin da ake da mata amma ba Najeriya mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya ji kan mana ji iyaye mu da iyaye iyaye mu da malamu da wani mu Allah ta haka shi wani mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu alheri duniya da lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah